بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi takwas ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintasar للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي ألا مروكين سركي ميسا كيا دار خيري muna ƙarƙashin bayani dangane da lalatacciyar aƙidan 'yan shi'a ta arraja'a cewa lokacin da mahadi zai bayyana mahadin 'yan shi'a ba wai mahadin musulunci ba to wai za a ƙara ta da halittu iri biyu akwai waɗanda za a ta da su kasantuwan su mabiya mahadi ne cikin 'yan shi'an shi da sauran imamai gaba ɗaya waɗannan za a ta da su ne saboda a saka masu da irin aiki da himma da ƙoƙari da ƙwazo da suka yi wajen gina wannan addini na shi'a sannan akwai waɗanda za a tada su kuma domin a yi masa azaba a kunyata su a tozarta su daga ciki akwai sayyidina abubakar da umar da aisha da hafsa da sauran sahabbai da kuma waɗanda suka bi fatoyinsu suka goya musu baya hadda waɗanda a yau suke jin a ransu suna ƙaunan waɗannan dattawa na arziki to wai mahadi zai tada su kuma zai azabtar da su to wannan yana daga cikin aqidan arraja'a wannan tada matattu ba wai tada matattu na tashin alkiyama ba wannan a ginin gidan duniya ne sai an tada su an masu azaba an kunyata su to kuma sai a ƙara kashe su wannan kuma ranar tashin alkiyama kuma still a ci gaba da tada mutane kowa yana ansan sakamako daidai da abin da yi wannan aƙida ta yan shi'a za ka zo za ka ji a yau aƙida ne da su duka sun yadda da ita kuma ka ji wani irin shirme inda ana tada wani aime wani azaba na musamman ina ganda annabi ya tada fir'auna kuma abin ta kai ci cikin waɗanda za a tayar ɗin ba fir'auna a ciki duk da abin da fir'auna yi sannan babu hamana da lamarudu babu su karuna da sauran manyan kafirai duka waɗannan ba su za ta da ba sai musulman da suka ba da ransu suka ba da dukiyansu suka ba da shawarwarinsu duk abin arziki suka yi domin gina addinin Allah waɗannan su ne waɗanda za a tada wa a ci mutuncinsu Allah ya kiyaye mu da irin wannan addini Mala ya ce wa ya ƙolul ahsa'i fi bayani ma'anar raja'a, ahsa'i ya faɗi dangane da da ya zo yana son ya bayanin menene haƙiƙanin ma'anan ita wannan ta da matattu da za su yi. Ya ce, Walmuradu biha ruju'ul a'imma alaihi musalam wa shi'atihim, shi ne limaman shi'a da kuma su mabiyansu gaba ɗaya za su dawo duniyan nan, wa da'ihim da kuma maƙiyansu, mimman man haɗa min alfariƙaini daga cikin waɗanda suke tsantsan al'iman awul kufurin mahadan, za ta da masu tsantsan imani, imani irin na shi'a. da kuma tsantsan kafirci don a wajen shiya idan suka ce tsantsan kafirci shine wane ne ya bi dokokin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bisa fahimtar annabi da sahabbai wannan shine cikakken kafiri domin inda suna magana ne akan cikakken kafiri da mun ga shedan ya shigo ciki shi ba ma sai an wahalanta da shi ba yana nan da ran shi kamo shi za a yi kun gano wannan da kyau ko kuma da mun ji fir'auna da hamana da lamarodo da dakayanus da sauran takadare duk su shiga ciki yanzu kafirin da suka wahalar da annabi a makka duk ba sa cikin wanda za a tada amma karara kaji sun ce abubakar da umar in an tada su har azaban al'ummomin farko ma to za a ɗibo za a yi masu wannan wani irin addini ne shi a hasa'i ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna arraja'a li ahmad al-ahsa'i a shafi na 29 wala aqidatar raja'a inda rafida ahmiyatun baligha ita wannan aqida ta arraja'a cewa bayan mutuwa in mahadizo zai ƙara tada bayi to tana da mahimmanci ba ɗan ƙarami ba a wajen su su 'yan shi'a wa makanatun aliya sannan tana da matsayi na ƙoli-ƙoli wanda dallat alaiha ruwaya tuhum wanda ruwayoyin 'yan shi'a sun yi nuni akan haka wa ƙawalu ulama'ihim da kuma zantuttukan malamansu duk sun tabbatar da cewa wannan aƙida tabbatacciya ce tasa ce shi yasa za ka yi mamaki tun da ake magana a shi'a baka taɓa jin an yi magana akan raja ɗin nan ba to ana renon imanin su waɗannan da ake yaudara ne idan imanin nasu ya kai yadda ake so to lokacin ne za a fito sai a faɗi masu to lokacin ne kuma za ka ga harkan ta zo ta sake wani sabon salo kuma su zo su faɗi wannan ai ba wani abu ba ne mutumin da ya fitar da zagin matar annabi aka yadda aka fitar da cin mutunci ga babban aminin annabi aka yadda to dan ya zo ya ce akwai wani abin raja'a wannan ne za a mai tawa yadda za a yi Allah madaukin sarki ya tsare aqidan musulmi daga gurbatawan masu gurbatawa malai ce waje a fi kitabi ilmul yaqin ya zo a cikin littafin ilmul yaqin kitabin ilmul yaqin fi usuluddin lil muhsin al kashani na ɗaya daga cikin malaman su ne mai suna al muhsin al kashani قال الحر الآملي مثنيا على المؤلف حر الآملي يا مغانا دنغني دي يبن مربوچن wannan littafi yace kana fadilan aliman mahiran hakiman mutakalliman mutahaddithan faqihan sha'iran adabiyan حسن التصنيف من المعاصرين له كتب وذكر فيها علم اليقين ya ce wannan mai falala ne hamshakin malami ƙwararre mai hikima ƙwararren mutakallimi sannan malamin hadisi malamin fikihu mawaƙi ne wanda yake ƙwararre ne mai fasaha sannan littattafan shi littattafai ne masu kyan bugu yana daga cikin malaman zamani ya littattafai da yawa sai lissafo littattafan nashi daga cike ce akwai ilmul yaqin ka karanta littafin amalul amil juz'i na biyu shafi na ɗari uku da biyar Allah madaukin sarki ya sa mu dace to a cikin wannan littafi ya ce an sadiq wai ya ji daga sadiq annahu qal shi sadiq ya ce laysa minna man la yu'minu bi raj'atina bai tare da mu duk wanda bai imanin cewa za mu dawo duniyan nan ba wa yuqirru bi mut'a atina kuma bai tabbatar da al'amarin mutu'ansu za mu zo ma kan magana ita kanta mutu'ar kenan duk ɗan shiyan da ke musun mutu'a duk ɗan shiyan da ke musun raja'a cewa imamai da sauransu za a dawo da su duniyan nan to sadiq ya ce wannan bai daga cikin yan shi'ansu ba nasu ba ne ɗan jabu ne allah ya sauwaka wannan magana sun faɗe ta a cikin ilmul yaqin na muhsin al-kashani juz'i na biyu shafi na ɗari takwas da ishirin da bakwai. Wa ya ƙola Ahmadul Ihsa'i, Ahmad al-Ihsa'i yake cewa, Ilam annar raja'a, ka sani, al'amarin raja'a sirrin min Allah, wannan wani sirri ne na musamman daga Allah. Wal ƙaulu biha thamaratul imani bil ghaib mutum ya ba da fatawa ya furta ta ya amince ya kare to wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da romo daga raɓasan imani da gaibi kasan Allah madaukin sarki ya yabi waɗanda suka yi imani da gaibi ko alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun to wai wannan yana daga cikin abin da zai tabbatar da kai din nan mai imani da gaibi ne to shine ka yadda da cewa akwai arraja'a a nan gidan duniya wanda a imma da sauransu duk za a ta da su a tattauna wannan bayani ga karanta littafin arraja'a a shafi na sha ɗaya ويقول أيضا في معرض استدلاله للرجعة هر إلى يو أحمد إحسائي ويقول أيضا في معرض استدلاله للرجعة من غاني da ya zo yana ƙoƙarin ya tabbatar da al'amarin raja'a ya kawo dalilai sanda ya ɗan koro bayani shi ahmad al-ihsa'i sai ya ce faƙada ta karrarat fi ahadithihim hakika dangane da abin da ya shafi hadisan 'yan shi'a to an maimaita an nanata an zo da bayanai masu ɗimbin yawa kan abin da ya shafi raja'a wa ad'iyatihim da kuma addu'o'i wanda suke yi yana tabbatar da wannan raja'a din malam ya ce wa ziyaratihim da kuma abubuwa wanda suke bayyanawa zuwa ziyarorinsu za a je ziyarar kabari kaza ko wani abin da yake da alaka kaza zaka ji irin abubuwan da suke fadi na abin da yake da alaka da arraja hatta inna man tatabba atharahum mala yace har aka waye gari ma duk mutumin da ya bibi atharai na yan shi'a hasala lahul ilmul qata'i zai sami ilimi kai tsaye bi anna arraja'ata min mutimmatil imani indahum cewa mutum ya yadda da cewa bayan mutuwan nan akwai wani tada mutane da za a yi na wucin gadi wanda mahadi zai yi to yana daga abin da ke tabbatar da imanin ɗan shi'a walƙaula biha shi'aruhum sannan faɗin ita wannan cewa akwai raja'a kamar musulmi ne da zai rika ambatan la ilaha illallah a matsayin shi'ar ɗin shi shine moto ɗin shi shine take haka ma aka fi sanin su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye wannan bayani malai ce karanta littafin ar-raj'a a shafi na 24 walihaza kana al-qawlu bir-raj'a wa taqriruha malai ce da wannan ne ba da fatawa da ar-raj'a da kuma tabbatar da ita mahalla ijma'in rafida yana daga cikin inda 'yan shi'a gaba ɗaya suka yi ijima'i duk sun yadda da wannan ba wanda ya saba malai ce kama na kala zalika gairu wahidin min a'immatihim kamar yadda ba malami ɗaya ba ba biyu ba malamai birjik daga cikin malamansu sun yadda da wannan aƙida cewa tasu ce aƙida ce na da'awa amma ikon Allah shi kuma manzan Allah bai san da ita ba kun gano wannan da kyau ko amma su sun san da ita Allah shi kyauta ya ƙonin mufid mufid yake cewa wattafaqatil imamiyya ala wujubi raj'ati kathirin min al amwat yan shi'a sun kudurce cewa mafi yawancin matattu za su dawo ila duniya zuwa nan gidan duniya qabla yawmil qiyama kafin tashin alkiyama wa in kana bainahum fi ma'anar raj'a ikhtilafun malai ce tare da cewa su yan shiya tsakankaninsu akwai saɓani dangane da abin da suke nufi da arraja'a amma wangan nasu gaba ɗaya na koma zuwa ga abu ɗaya ne kawai in ka ɗauki magana in ta binan to kawai za ta haɗe da wancan a waje kaza shi ne za a dawo da mutane duniyan nan su gaba da rayuwa waɗanda za su more su more waɗanda za a azabtar kuma su sha azaba Allah ya sauwaka wannan bayani sun yi a cikin littafin awa'ilul maqalat a shafi na 48 wa yaqulul murtada murtada yake cewa wa idza thabata jawazur raja'a idan halacci da yiwuwan ƙarshe za a dawo duniyan nan wa dukhuliha tahatal maqdur kuma aka shigar da al'amarin raja'a ɗinnan daga cikin abubuwan da Allah ya ƙaddara. Fattariku ila ithbatiha ijma'ul imamiyya, to hanyoyin da ke tabbatar da cewa raja'an nan tabbas ne to hanya ne da ke tabbatar da dukkanin imamiyya sun yi ijima'i alawa ko'iha cewa lalle wannan abin zai faru kuma zai wanzu tabbas babu tambaba fa'innahum yaktalifuna fi zalika fa'innahum la yaktalifuna fi zalika malai ce domin su imamiyya gaba ɗaya ba su da saɓani dangane da abin da ya shafi wannan aƙida ta arraja'a jama'ar annabi wannan bayani sun yi ne a cikin naƙalan anar raja'a lil ahsa'i a shafi na talatin yanzu waɗannan abubuwan bai zama wajibi a zauna a bayyana musulmi su ba musulmi wannan shine abin da ya kamata sa a ga mafi haɗarin da yake fuskantarsu da 'ya'yansu da jikokinsu da tabakunninsu sama da duk wani abin da za su ɗauko na siyasa da duk wani abu na rigingimu da wasu abubuwa na biki wannan ya kamata mutane su sa gaba su gane cewa akwai abin da yake shine mafi mahimmanci su san shi su sanar da iyalansu domin su ɗauki matakin kiyaye imaninsu da kawunansu daga afkawa cikin wannan haɗarin ma kalli musulmi wannan fa ba ma shi ke gabansu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dole mu tsaya mu tunkari abin da yake shine daidai duk wasu hayaniya na siyasa wasu hayaniya na rigingimin cikin gida jama'a waɗannan fa ba su ke gabanmu ba duk wani abin da ma an kaga dama ka ce ba ruwanka da shi wallahi za ka yi firi a lahira amma ka gan ka saki aqidan ka ya lalace in ka saki aqidan ƴaƴanka da matanka da duk wanda a da a ana shi yake a hannun shi ya lalace wallahi ka shiga uku a lahira idan bayan ka aka canza aqidan suka lalace matsalan da zaka fuskanta shine duk ibadun da suka yi wanda ake sa ran zaka samu kaso ko addu'a da za su yi ma wanda za ka samu sauƙi a lahira ko ƙara ɗaukaka Allah gaba ɗaya a banza zai tafi isa jama'ar annabi dole mu farka daga baccin da muke ciki ko mu gane cewa duhun da muka samu kan mu kai dole ne mai maganin wannan duhun Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa yaqulul hurrul amili dimna dhikril adilla ala ithbatir raja'a hurrul amili ya faɗi a lokacin da yake ƙoƙarin tabbatar da dalilai da ke goyon bayan cewa lalle wancan al'amarin raja'a bas ne in shi'a sun yi imani sun yadda sun gamsu har ma ga dalilansu ɗaya daga cikin malaman zai kawo yake cewa ad-daruratu fa inna thubutar raja'a min daruriyatil mazhabil imamiyya yana daga abin da a wannan ai sanannen abu ne kamar ka tambaye musulmi waye muhammadun rasulullahi zai ce mashi man zai ce manzan Allah ne ko? Eh? To wai wannan sanannen abu ne a cikin mazabin shiya imamiyya inda jami'il ulama a wajen dukkanin malamai alma'arufina waɗanda suke sanannu almashhurina waɗanda suke shahararru. Bal ya alamul amatu anna dalika min madhhabi shi'a. Malai ce ta jahilan gari ma ba ma malamai ba. to waɗannan gaba ɗaya sun san cewa wannan aƙidar raja'a to aƙidan shi'a ce falatara ahadan ya arifi smuhu wa yu'lamu lahu tasnifun babu wani daga cikin malamai wanda yu'rafu smuhu wanda sunan shi yayi cida an san shi wa yu'lamu lahu tasnifun kuma an san shi marubuci ne min al-imamiyya daga cikin malamansu na shi'a al-imamiyya yusarrihu wanda ya fito ƙarara bi inkarin raja'a wanda ya zo yake inkarin cewa wannan raja'an ba daidai ba ne wala ta'awili ha ko kuma yake murda ma'ananta ya ce ba wani malamin shi a kowa ya yadda da wannan yasa kada wani ɗan zanga-zanga ya zai ce maka wai su ba su yadda baka ce kai ana maganan malamai wa ke maganan ka da ƙiƙi ko mun fahimci wannan da kyau ko wai duk za a dawo da mutane duniya shi yasa duk ma suka bar suka kwafa sunayen mutanensu gaba ɗaya saboda kaga sanda aka dawo za a bilis kenan Allah ya kiyaye wannan bayani malam yace sun yi shi a cikin littafin al-iqaf min al-haja'ati fi ithbat ar-raja'a a shafi na 60 wa yaqulu al-ihsa'i ihsa'i dai bai gaji ba har ila yake cewa wa qad naqala al-ijma' ala thubuti hal ulama yace malamai da dama sun ba da labarin cewa dangane da abin da ya shafi tabbatuwan wannan koman da za a yi ma waɗanda suka mutu tuntuni su dawo duniyan nan wannan duk malamai na shiya sun ba da labarin haka wa huwa inda na hujjatun li kashfihi an ƙaulil ma'asum ya ce wannan hujja ce ƙarara saboda abin ya yaye domin an samu maganan ma'asumi ya tabbatar da wannan alaihi salam kun gano wannan da kyau ko ma'ana wannan ya tabbata daga imamu imamansu gaba ɗaya wai har sai da na alima ya faɗa haka duk ƙarere ake ma imaman ba wani wanda ya faɗi wannan maganan gaba ɗaya wannan wani ɓangare ne na aƙidan kiristoci da aƙidan yahudawa domin su kiristoci suna ce annabi isa ya mutu kuma ya tashi daga matattu kun gano wannan da kyau ko su kuma lokacin da allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran annabi uzairu to shine sai aka tabbatar masa da cewa to duk wani wanda yake kan wannan aƙidan shi ma in ya mutu shi ma zai tashi daga matattu kafin tashin alkiyama sai ga wannan abin ƙarara a ciki shi yasa cikin karatukan da zamu zo zamu yi a wani lokaci za a zo a rika kamanta muku ne kamancece ne da ke tsakanin ahalar kitabu da yan shi'a sai ga abin kawai duk abu iri ɗaya ne kawai bambancin wannan yana da awan cewa wai shi musulmi ne shi kuma wancan ma bai da ce mai shi musulmi bane Allah ya sauwaka mala yake cewa wannan magana sun faɗe ta a cikin littafin ar-raja'a a shafi na 24 wa ya ƙola aidan har ilayu suna cewa innan raja'ata lan tathbut bi khususi akhbari ahad malin ya ce wai hadisansu na raja'a wai ba wai sun tabbata bane ta hanyar ahad shine ba hadisi garibi ko mashahuri ko azizi aka ruwaito ba fa yumkinu ta'wilu ha ballantana wani ya iya tawili aw tarhuha ko kuma a ce ai watsi da ruwayoyin وإنما ثبتت بأخبار متواترة yace ai wannan aƙida ta tabbata ta hanyar hadithai ne mutawatirai maza alaiha amalul ulama kuma dukkanin malamai ma sun yi aiki da waɗannan hadisai ɗin wa atiqadihim kuma wannan ya tabbata a cikin aƙidunsu malam yake cewa ala anna aktharuhum innama awwala alal ijma' Mala ya ce a kan dukkaninsu sun yi ƙoƙarin tabbatar da ijima'i alladhi hu'un bihi wanda kai tsaye an yanke cewa ijima'in shi'a sun tabbatar da wannan raja ɗin wala yahtamilu ta'awil ba wani wanda zai iya ma'abun wani tawili ka fahimci cewa za su tada matattu ne a sake sabon zubin rayuwa eh kafin tashin alkiyama eh to shikenan kawai abin da yake nufi kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau malai ce bi annan la yuhi amwatan inda kiyamal qa'im cewa wai Allah madaukin sarki zai ƙara tada mamata a lokacin da mahadil muntazar ya bayyana alaihi salam min auliya'ihi zai tada mabiyan shi masoyan shi na tare da shi na hannun daman shi wa da'ihi da kuma makiyan shi su masoya dan su sha daɗi makiya dan su cuya ina fatan mun gane wannan da kyau wannan maganar sun faɗi ta cikin kitabar raja'a shafi na 25 Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa yaqulu aidan har ila yau suka ce fa idza arabta hadha fa'alam ya akhi malin yace to idan ka san wannan to ya kamata ka sani ya kai dan uwa anni la adhunnuka tartab bana zaton kana samun shakka ba'ada ma mahattu bayan waɗannan abubuwan da na shimfiɗo ma wa audahatu laka na maka bayaninsu dalla-dalla fil qawli bir raja'a dangane da magana da ke tabbatar da wannan koman allati ajma'ati shi'a alaiha fi jami'il asar wanda dukkanin 'yan shi'a sun haɗa kanta a kowane zamani wantasharat bainahum kashamsi fi rabi'atin nahar abin ya zama ƙarni kamar a ce tsakar rana ina fatan mun gano wannan da kyau haka abin yake tar ba wani abin da yake a cikin duhu hatta nazamuha fi ash'arihim har suka rika sa wannan al'amarin raja'a a cikin waƙensu wahtajju biha ala jami'il mukhalifina kuma suka rika kafa hujja da wannan raja'a din akan duk wani wanda ya saba bai ba kidansa ba cewa jiki magayi bari lokacin dawaye za mu dawo da kai ehe kun gano wannan da kyau ko fi jami'a a asarihim malai ce a kowane karni a kowane zamani sun yi haka sun tabbatar da haka har a cikin waƙen zamanin su duk ya shiga ciki wa shanna al-mukhalifuna alaihim fi zalika mala ya ce an samu waɗanda suka saba masa akan wannan aƙida to sun kausasa maganganu ba ɗan kaɗan ba a kansu karanta littafin arraja'a a shafi na talatin wa ya ƙula abdullahi shubbar abdullahi shubbar yake cewa ilam أن ثبوت الرجعة مما أجمعت عليه الشيعة الحق مالن يتي إن شيعة نجسكيا gaba ɗaya sun tabbatar da wannan raja ɗin duk wanda ya ce wai a su ba su yadda a to ɗan jabu ne amma ɗan shiya na ƙwarai to sun yadda da wannan gaba ɗaya mala ya ce walfiyar ƙatul muhikka sannan ƙungiya wacce take tabbace akan gaskiya da daidaito to su ma sun yadda da wannan raja ɗin ko tambaba bal hiya min daruriyati mazhabihim malai ce wanda yana daga cikin abin da kowa ma ya sani abu ne sananne a cikin abin da ya shafi mazhabin su yanzu misali duk wanda ga yana alula da arnan arewa da musulmin arewa ya san me zai yi da arnan arewa da musulmin arewa ya san wake alula wannan shine min daruriyat mun gano wannan da kyau ko da abin da kaji an ce daruriyat wannan wani abu ne sananne kamar yanzu duk wanda ganta da hijabi da niqabi kai tsaye kowa ya san wace ce musulma ce haka ne ko arne ganje ce wata musulma can ko da kafira ce ta ara ta sa za ce musulma ne yanzu a she wani abu ne sananne bayyana yadal jami a gaban kowa tabbas ne cewa wake sa hijabi musulmi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu wannan bayani sun yi a cikin littafin haqqul yaqin a juz'i na biyu shafi na uku mala ya cewa qawaluhum fi taqrir hazil aqida al-fasida maganganun su yan shi'a dangane da tabbatar da wannan lalatacciyar aqida allati naqalat ijma'a ulama'ihim wanda aka ciro ijma'in malamansu mun gano wannan kyau ko alaiha kan wannan aqida kathiratun jiddan wannan abu ne da yawa sosai wa inna ma suktu huna ba'daha malai ce wani dan bangare ne kawai kawo maka nan ba wai duk bayanan da ya shafi wannan an kawo maka bane a an dan tsakura maka wani bangare ne domin ka sani amma abubuwan da suka tabbata kan su na wannan arraja din yana da yawan gaske aƙidoji ne munana yasa muke gaya muku shi'a wani addini ne daban ba na musulunci ba domin duk waɗannan abubuwan na wannan aƙidan da ake ambatawa tsakanin da Allah ka taɓa jin labarinsa a cikin musulunci ba su amma sun kawo sun ce addini ne dole karɓa Allah ya kiyaye malai ce wa kada afrada qidatar raja'a bit ta'alif haƙiƙa 'yan shi'a sun keɓe wannan ƙida na arraja'a ba'adu ulama ihimul kibar wasu daga cikin manyan malamansu ka hurrul amili kama hurrul amili allazi allafa kitaba wanda littafi musamman ya rubuta don tabbatar da ita wannan ƙidan na koman mai suna al'iqat min alhaja'ati fi isbatin raja'a kun ji littafin wal'ihisa'i allazi allafa kitabar raja'a da kuma hisa'i wanda shi littafi ya samu ya mai suna sukutun ar-raja'a wa gairi haminan mu'allafatil khassa malin ya ce kai akwai wasu rubuce-rubuce ma da suka yi na musamman waɗanda ba wannan ba allati tantasiru li hazil aqidatil fasida wanda suke goyon bayan waɗannan lalatattun aqida bi mi'atir riwayat wanda sun zo da ɗaruruwan ruwayoyi almakazuba ruwayoyi na ƙarya alal a'imma wanda an kalli imamai ne aka yi masa ƙarya wanda su ba su faɗi haka ba watadda'i tawaturuha anhum kuma 'yan shiya suna cika bakin cewa wai waɗannan aƙidin sun zo ta hanyoyi ne mutawatarai a wajensu wa ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma dukkanin iyalan gidan annabi sun tabbatar da ita wannan aƙida wa minhum malin ya ce wa minhum bura'a alhali ko iyalan gidan annabi su sun barranta daga wannan aƙida ba su santa ba ma ba su tare da ita kuma ba sa goyon bayanta na masu yin shiya matsalan su kenan sun ce idza stahsanna ra'ayan ja'alnahu haditha wai in sun ga wani ra'ayi da ya burge su kawai sai su kirkiri magana ma su ce kawai ga hadisin da ke kare shi ko ma su mai da ra'ayin ya zama kawai shine hadisin ko a kallo wani imami kawai sai a ce shi ya faɗa ko a ce manzon Allah ne ya faɗa Allah ya kiyaye mana imaninmu ya kare mu daga taɓewa ya shiryar da su ya dawo da su hanya madaidaiciya in Allah ya nufi shiriya da alheri kuma gare su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum